na abubakar sai na abubakar ya ce ya rasulullah wayannan mutane mutanen dangin mu ne yan uwan mu ne ba irin sharrin da wasu yi mana ba to ni shawar da zan bayar a yanka musu kuɗi su biya maimakon a kashe su in an yanka musu kuɗin nan da za su biya kuɗin za su taimaka mana a cikin harkan zaman sabon garinmu kuma su kuma za su waɗansu za su musulunta a cikinsu waɗansu za su aifi musulmi ni dai shawara ta kenan kowa ya faɗi nasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha la yulayyinu quluba qaumin hatta takuna alyana min al-laban wa inna allaha la yushaddidu quluba qaumin hatta takuna ashadda min al-hajar إنما مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم يقول آه إن تعذبهم كمثل آه إن تعذبهم فإنه عبادك كمثل عيسى يقول إن تعذبهم فإنه عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم أو كمثل إبراهيم يقول آه أو كمثل إبراهيم يقول فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم وإنما مثلك يا عمر كمثل نوح يقول ربي لا تذر على الأرض من الكيفين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أو كمثل موسى يقول ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى العذاب الأليم kar suka ba da wannan shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yace a Allah da iko yake Allah ya waɗansu mutane zuciya mai tafshi wane nono yi waɗansu mutane ku zuciya da ƙarfi wane dutse Allah yana da bayinsa a sama ɗayansu yana umarni da a sauwaƙe ɗaya kuma yana umarni a tsananta yana da bayinsa a ƙasa ɗayansu yana umarni a sauwaƙe ɗaya yana umarni a tsananta misalin ka ya abubakar kamar misalin annabi isa ne mai cewa ya Allah in kai musu azaba ma su bayinka ne in ka yafe musu ma kai mai gafara ne kai mai tausayi ne ko ko misali umarni a sauwaƙe ɗaya na umarni a tsananta misalin ka ya abubakar kamar misalin annabi isa ne mai cewa ya Allah in kai musu azaba ma su bayinka ne in ka yafe musu ma kai mai gafara ne kai mai tausayi ne ko ko misalin annabi ibrahim ya ƙulu yana cewa duk wanda ya bi ni na wani wanda bai bi ni ba Allah kai mai gafara ne kai ko misalin ka mu kai ko misalin ka umaru kawan misalin annabi nuhu ne da yake cewa rabbi la tazar al-ardi min kimin dayyara Allah kar ka bar kowane mai gida ɗaya ba su da wani amfani harkar da su gaba ɗaya kawai ba su da amfani in ma ka bar su ba abinda za su haifa sai kafirai yan uwansu ka halakar da su kawai gaba ɗaya ko ko misalin annabi is annabi Musa da yake cewa rabbana tmis ala amwalihim Allah ka halakar da dukiyar su fir'auna ka ɗaure zuciyarsu kar ma su musulunta ɗin tunda suka yi har sai sun ga azaba to shikenan dama in shawara ta haɗu ra'ayin abubakar ya rabu da ra'ayin waɗansu mutane annabi yakan bi ra'ayin abubakar ne to da sai aka yanka fansa da aka yanka fansa an so wa biya kenan sai Allah ya kawo hukunci yace ma kana linabiyyin an yakuna law asri hatta yuskhina fil ard turiduna arda ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu azizun hakim لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم يا يا ذاك كرئي فانسا بذاك زبد جنين سو أكاسا دن كاسا تدبي كمشين جنين سو با واتو abun duniya ya fi muku addini ya ɗaukaka ba domin na riga na yi alkawari ko ina ba ku min laifi ba da kun ga abin da zan yi muku to sai abubakar sai sai manzo Allah yana kuka abubakar wanda ya ba da shawara yana kuka umaru zai ce yaya dai me kuke kuka abin ya shafe ne mu yi kuka koko ya shafe ku ne in taimaka muku annabi ce masa wallahi shawarar da ka bayar ne da bamu bi ba kaga yanzu abin ya zo mana zargi shawarar da ka bamu ne da ita muka bi yanzu kaga abin ya zo mana zargi to shine magana ta dawo nan yanzu idza laqitum alladhina kafaru fa darbar riqab idan wannan irin ta ta sake faruwa fadarbar rigabi kusari wuyayensu kawai wuya kawai za su kusari in irin ta sake faruwa kusari wuya kawai fadarbar rigabi hatta za a santu sai kun kakkashe da yawa fa shuddul wasa ku daddaure waɗansu a daure fa imma mannan bado imma fida'an wanda kuka daddaure kuma in ya ga dama ku ce shugaba ya ce ya sallame su ko ku shugaba ya ce ya yanka musu kuɗi daga wannan yanzu ka an ba ku dama idan an sake karawa irin wannan karo to a cikin a cikin guda halaye guda hudu wanda aka yi daidai ne wanda aka gama aka ga in ba a kashe shi ba fitina ba za ta kare ba kamar su Nadr ibn Haris kamar su Uqbat ibn Abi Mu'aytin yadda annabi ce a kashe su kawai a Badar din to in wanda aka duba aka bai da wani amfani kashewa yafi a kashe hali na ɗaya kenan wanda aka gani a sallame shi kar ya biya komai a sallame shi din wanda aka ce a yanka masa kuɗi ya biya a yanka masa kuɗi ya biya din wanda ko aka ce a ji a mai da shi bawa ya ta bauta duk ya yi daga cikin guda hudu duk wanda kuka yi Allah ce na yarda daga yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa da yana Allah yana ba da umarni ai hijira ai hijira ai hijira a koma wajen manzon Allah ai hijira ai hijira duk wanda bai hijira ba ya ga abin da zai same shi ai hijira a koma wajen manzon Allah duk wanda bai hijira ba ya ga abin da zai same shi to sai da aka yi fatu makka ta shekara ta takwas aka yi fatu makka sai manzo ce la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyya wal jihadu baqin ila yawmil qiyamah daga yau fatu makka ta din nan babu maganar hijira kam maganar hijira ya kare wajabcin hijira ya kare amma abokin tafiyar hijira din jihadi shi kan bai kare ba jihadi yana nan daga yan har tashin kiyama har ran da ƙarshen al'ummar nan suka kashe dujjal tukuna jihadi ya kare hatta idza santum fajuddul wasaq fa imma mannan ba'du imma bida'at hatta tazar harbu wazaraha hatta tazar harbu wazaraha haka za ku yi har lokacin da yaƙi yaƙi har lokacin da aka aje yaƙi lokacin da aka aje yaƙi lokaci biyu ne mayaƙa suna yaƙi aka kawo maganar sulhu ko ko yaƙi ya ƙare to an aje an aje kayan yaƙi ko kuma tashin duniya ya zo an kashe dujjal to daga nan yaƙi ya ƙare shine hatta ta alharba wa zaraha a lokacin da yaƙi ya aje kayan nauyinsa ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليولى بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم وبنجي haka ne abin da yasa na faralta muku jihadi ai don in jarrabe ku ne in ga أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم وأنتم تنزلون كنا tsammanin kawai da kun ce kun zo musulmi sai in kyale ku zan jarraba ku ba zan jarraba ku kai zan jarraba ku in sako muku yaƙi jihadi ina da iko dukkan kafiri inda yake duk a ɗakinsa in kashe shi in ji Allah ku ko musulmi in karfe ku ba ku lafiya amma ban yi haka ba sai nace ku je ku yaƙi dai wannan ya kashe wannan wutar wannan ya kashe wannan wutar rana na jarrabe ku da haka walakin liyawla ba'dakum ba'd amma Allah yayi wannan ne don ya jarrabe ku don ya jarrabi musulmi da kafirai ya jarrabi kafirai da musulmi alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillahi والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا yace ayi jihadi kafirai suna jihadi ne don su ɗaukaka abun banzan da ba komai ba ya zama shi ne mai kalma ku muminai kuna yin jihadi ne don ku ɗauka kalmar Allah to ku yaƙi mutanen shaidan ku yaƙi mutanen shaidan to saboda haka ne aka kawo jihadi da Allah ya ga dama da sai ya bi kafir ya kakkashe su mumune ko ya basu ya basu karfi amma bai haka sai ya jarraba musulmi da kafiri a ji ayi jihadi wataran waɗannan a jarrabi musulmi su samu shahada in su samu shahadar nan kafiri suna murna kamar sun ji daɗi an kashe musulmi a ba su sani ba ne ai waɗannan musulmin sun koma ga Allah ne sun huta da wahala kuma addini ya karfafa ran da nasara ta samu wajen musulmi kuma addini ya ƙaru ya ƙara cin gaba an samu ganima an koma gida lafiya duk ta inda aka qul hal tarabbasuna bina illa idal husnayaini wa na natarabbasu kuma yusibakum Allah bi azabin min indi aw bi aidina fatarabbasu innama kum mutarabbisun da kafirai da musulmi wajen jihadi kowanne dai musulmi sai su ce kuna sauraron ɗayan abu biyu mafi kyau kowanne ya same mu mafi kyau ne na farko ko dai mu yi shahada mu koma wajen Allah mu huta na biyu ko wato mu kashe ku mu rage mugun iri a duniya mu ɗaukaka musulunci mu komo da ganima duk kowanne aka samu da alheri ne ku kuma muna sauraron miyagun abubuwa guda su same ku mugun abu na farko mu same ku mu kakkashe ku tun daga duniya mu yi muku azaba ƴaƴan ku zama marayu matan ku zama gugware mu ɗebe su mu kai su gida ko ko Allah bai yi haka ba ku koma lahira Allah da kansa ya kama ku ya muku azaba kowanne dai sharri ne zai same ku a cikin guda biyun nan walakin liyabluwa ubangiji ya yi haka ne don ya liyabluwa ba'dakum bi ba'd wallazina qatalu fi sabilillahi falan yudilla a'malahum wanda suka yi yaƙi suka kashe kafirai suka ɗaukaka musulmi a wannan kira'a kenan ko na kutilu waɗanda aka kashe su a wurin yaƙi suka ɗaukaka musulunci suka je suka yi shahada to waɗannan ko wuce fiska fala yudilla amalahum Allah ba zai bata aikin su ba aikin su yana aikin su yana nan wurin Allah duk shahidi wato tun daga ran da yi shahada har tashin duniya za a rubuta masa aikin da yake aikatawa a duniya babu wanda ya mutu yake begen dawowa duniya sake mutuwa don jin daɗin mutuwa sai shahidi wanda ya mutu wajen jihadi
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم سيهديهم da sannu Allah zai shiryar da su tun daga duniya إن الذين آمنوا والسالي يهديهم ربهم بإيمانهم الله yana shiryar da su domin suna da ma'aunin sanin gaskiya zuciyarsu ya yi wallazina amanu in tattaqulla yaqallakum furqanan duk wanda ya ji tsoron Allah to Allah zai sa masa ma'aunin ƙarya da gaskiya a zuciyarsa ya shiryar da shi ko da malami bai masa wa'azi ba sai hadihim Allah zai shiryar da su wa yuslihu balam ya kyauta sha'anin su ya kyauta lamarin su ko kuma in sun je lahira zuwa aljanna a ba wani dan agaji za a sa ya nuna kowa gidansa ba a kowa ya san gidansa kamar ya bar gidan ne ya je sallan juma ya dawo kowane dan aljanna ya san gidansa ya dihim rabbu bi imanihim kowa kamar ya je sallan juma'a ne ya dawo gidansa yanzu mutu ya je sallan juma'a in zai koma gida sai an samu dan agaji ya nuna masa gidansa to haka yan aljanna sun je lahira kowa ya san gidansa sai tafiya kawai sai ya so mu tafiya sai mala'ika mai masa rubutun alheri a duniya sai wuce bari mana mu tafi tare bari mana mu tafi tare sai mala'ikan su tafi tare yaje nuna masa iyakan gidansa in ya gama zama shi kenan mala'ikan ya tafi abinsa sai hadihim Allah zai shiryar da su da sannu wa yuslu balan kuma zai gyara al'amarin su duniya da lahira sai hadihim wa yuslu balan wa yudkhiluhum aljannata bayan an shiryar da su hanyar shiga aljanna din nan sai shigar da su aljanna arrafaha lahum ya riga ya sa aljannar ta yi kamshi gare su idan arfu ne na kamshi ko kuma a'a arrafaha lahum ya riga ya sanar da su aljannar kamar sun taɓa zuwa sun santa sayadin wasu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum ya riga ya sanar da su aljannar kuma ya sa ta yi kamshi gare su ya ayyuhal ladina amanu in تنصروا الله ينصركم ويثبت قدامكم
يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني إن تنصروا الله إن كنت تيمكي الله ينصركم الله زي تيمكيكو يا أكي تيمكون الله أتيمكي منزون الله إسد أيكان الله a taimaki manzon Allah isar da aikan Allah an taimaki an taimaki addinin Allah kenan ta kowace hanya a taimaki addinin Allah wanda zai taimaki addinin da wa'azi ya taimake shi da wa'azi ko da yake wa'azi shi yana da sharadi don abu biyu shine wa'azi amru bil ma'rufi nahyu anil munkari kai umurnin abu mai kyau ka hana mummuna to tukun sai ka yi karatu ka san kyakkyawan sai ka yi karatu ka san mummunan kar ka komo kana hana abin da Allah yake a yi Allah ya ce wastaghfirullah kai kana ce la tastaghfirullah Allah yana ce sallu alaihi wa sallimu kana ce la tusallu alaihi wa la tusallimu alaihi Allah yana ce wazkurullah kaseeran kana ce la tazkurullah la qalilan wa la kaseeran to kaga wannan baka yi karatu baka san kikkiawa baka san mummuna wai kana wa'azi Allah ya ce ai istiwa ka ce an hana ba za a yi ba na ji wani mutum yana cewa wani tsoho yana cewa ai abin da aka ce in kai laihi kai ce astaghfirullah amma ka dauki da su ba kwa kana istighfari ba iya kana ba Allah barayi wai in baka da zunubi in ka istighfari ka ba Allah an ci kenan tambayan mu anan annabi yana yin istighfari ɗari ɗari zunubinsa nawa ne kullum sallallahu alaihi bai taba yi ba to saboda haka za ku san mutanen kan hanya kan hanyar Allah daban mutanen da suke fandare hanyar shedan daban Allah ce istighfari waskurullah kasiran shi ko ya ce la tazkurullah la qalilan wala kasira to dole sai mutum ya yi karatu ya san kyakkyawan da zai umurni ya san mummunan da zai hana tukuna ya soma wa'azi amma in baka san wannan baka san wannan ba kaman an yi an gayyato ga gayyan noma kenan kana nome gero kana kana kana barin kamsuwa kana nome gero kana barin kamsuwa in tansurullah yansurkum ku taimaki addinin Allah don Allah ya taimake ku uzina lillazina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقول ربنا الله ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في حظها الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أجوة الأمور ku samu ƙarfi ku yi ƙarfi ku ƙarfafa addini don ku samu daman ba da umarnin a kyau wai mai kyau ba da umarnin a hana mummuna in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum kuma Allah zai zai kama kafafuwan ku diga digan ku ba za ku faɗi lokacin da mutane suke faduwa ba
والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم lokacin da Allah yake cewa waɗannan muminai Allah zai shigar da su aljanna zai sanar da su aljanna zai kamsa musu aljanna kuma zai taimake su tunda sun taimake shi kuma zai rike kafafunsu ba za su faɗi ba to wallazi na kawar su kan kafirai fa ta'asal lahu faduwa da goshi ya same su faduwa da goshi in bararabi zai baka mummuna addu'a Allah sa ka faɗi da goshi ta'asal lak faduwa da goshi ya same su fa ta'asal lahum wa adalla amalahum faduwa da goshi ya same su kuma aikin da suka duk ya ɓaci Allah ba zai ba su lada ba kafiri yana ciyar da bakin sa abinci kafiri yana ciyar da matansa da yayansa abinci kafiri yana ciyar da uwarsa da ubansa abinci kafiri yana taimakon miskinai wani lokaci misalin kamar masu red cross kafiran nan masu red cross din nan to duk aikin alherin da ya kamata ka yi zai sa da zumunta in ka yi shi maimakon ka samu lada to in kafiri ne ba zai samu ladan komi ba dama ba sharadin ladan tunda ba imani sharadin lada imani tunda ba imani ba sharadin lada fata'asal lahum faduwa da goshi ya tabbata gare su wa dalla amarum Allah ya batar da dukkan ayyukan sun tafi a banza ba lada ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله يتي أبن ديسا نيهكا نيمزهكا ذلك أبن ديسا هكا bi'annam karihu ma anzalallahu sun ki alqur'anin da Allah ya saukar sun ki addinin da Allah ya saukar a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yasa kenan muka yi fada da su abin da suka yi na kirki ba zan dauke shi na kirki ba sai in saka musu da wuta komi nasu bai da amfani sai in saka musu da wuta zalika wannan karihu ma anzalallahu saboda sun ki abin da Allah ya saukar ya saukar fa habaza amaram shi yasa ya bata aikin su duka ya lalace أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم su kafiran maka kullum ana gaya musu shin su yi yawo a bayan ƙasa mana su tashi daga makka mana su ce za su je sham su ga garurukan da muka halakar da masu zu a kan hanyarsu garurukan annabi ludu hijiru garin annabi annabi salihu da da mutafikat in sun je ƙasar yaman kuma za ku ga yadda muka yi da adawa wa mirin mu'attalatin wa qasrin mashid zartar da kangaye ba kowa ciki me suka yi an halakar da su sun karyata manzanni ne za su ga rijiya da taro ake ana shayar da dabbobin yau ba kowa sai tsuntsaye me yasa an halakar da mutane sun saba wa Allah ne su ba za su yi izna su ga wannan ba su ma fa suna suna yin abin da yasa muka halakar da wadancan su ma za mu kama su mu halakar da su dan دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها wayannan kafiran da suka riga su da adawa da samudawa da mutanen annabi ludu da mutanen madiyana duk waɗannan mutane mun halakar da su dalilin da yasa muka halakar da su don ƙareta manzani to walahum amsaluha kafiran makka su ma ana jiransu da irin wannan misalin abin da ya samu waɗannan mislama a saba kawo nuhin au kawo hudin au kawo masali amma kawo hudin minkum bi ba'id su ma yana jiransu amma ba ce walahum ba sai aka waqtu zahiri walil kafirina da waɗannan kafiran naka na makka ma muna jiransu da mu yi musu misalin abin da muka yi waɗancan mutane ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم abin da yasa haka ubangiji shi majibincin al'amarin muminai ne Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladzina kafaru awliya'uhum at-taghut kafurai ko sun ce ba za su ba Allah suka jibinta ba a'a dodo suke jibinta ko ko wani gargajiya wanda babu musulunci a ciki abinda suka jibinta kenan wato sun nuna Allah ba ubangijin su bane ba sa amsa kiransa ba sa bin maganarsa ba sa bin umurninsa muminai ko sun yarda Allah ubangijin su ne sun amsa kiransa sun yi imani da manzanninsa sun bi sun bi umurninsa saboda haka Allah ya zama shine ubangijin muminai kafirai kuma ba su da ubangiji ta wajen Allah kam zalika wannan labaul allazina amanu wa anna al-kafirina la mawli lahum lokacin da aka yi yaƙi Uhudu abun ya zama yadda ya zama din an tashi baran-baran su mu musulmi an kashe mana mutum saba'in kamar yadda aka kashe waɗancan kafirai a badar saba'in a cikin wannan wannan wata na ramadana aka yi yaƙin badar a cikin watan gobe watan shawwal aka yi yakin uhudu to da aka yi baram-baram sai shaidan yana gaya wa mutane an kashe annabi sai abu sun ce wai wannan magana tana da daɗi amma har yanzu ni ba ta kwanta mini ba tana da daɗi ya ce an kashe muhammad amma har yanzu ba ta kwanta mini ba sai ya ga mutane sun taru haka wata kwamba ya zaci dai annabi na wani ya ce afil kawai muhammadu cikin taron da akwai muhammadu annabi ce fada tu jibuhu kar ku amsa masa ya faɗi haka sau uku da ya faɗi haka sau uku annabi ce kar a amsa sai ya ce a fil qawi ibn abi quhafa a cikin taron can akwai dan abu quhafa ina nufin abubakar kenan annabi ce kar kowa ya amsa masa ya sake cewa a fil qawi umar ibn khattab a cikin taron da akwai umar ibn khattab kamun annabi ce kar a amsa masa ai duk wanda ka kira shi yana da rai yana jinka ba zai mutu ba sai Allah ya kama ka ya kunyata ka to shine faranan da za a yi aka je aka kwana bayan garin makka din nan da aka taso aka goyo abu sufyan yace Allah ya kama ka saboda tuna wannan rana da aka ce sai Allah ya kama ka ya kunyata ka tukuna su mutu to shi kana sai sai yana kirari yana kirari wa dodonsa a'aluhu bal a'aluhu bal a'aluhu bal sai annabi ya ba za ku amsa masa ba ya rasulullah ya za mu ce ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal wannan yana cewa yau dai dodo ya ɗaukaka dodo dai ya ɗaukaka sai annabi ya ce ku amsa masa mana ce a to ya zamu ce ya rasulullah ku ce Allahu a'la wa ajal Allahu a'la wa ajal Allah shi yafi ɗaukaka Allah shi yafi girma sai ya kuma ce shi Abu Sufyan sai ya kuma ce lana al-uzza wa la uzza lakum lana al-uzza wa la uzza lakum muna da uzza ba ku da uzza muna da uzza ba ku da uzza sai sahabbai sai annabi ce ku amsa masa mana yace me zamu ce ya rasul ku ce Allahu maulana wala maula lakum Allahu maulana wala maula lakum ku mu dai Allah shine ubangijin majibicin lamarin ku ko ba ku da ubangiji mai ce ga jibin lamarin ku shi ne zalika wannan Allah maula allazina amanu abin da yasa haka Allah ubangijin muminai ne majibicin lamarin su kafirai ba su da ubangiji tunda sun bar ubangijin nasu sun koma wani abun banza can
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم abin da yasa muka ce ubangiji shine ubangijin muminai kafirai ba su da ubangiji abin da Allah zai musu muminai din Allah ya sa da mu a cikin su inna Allah yadkhulu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da muminai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki zai shigar da su aljannan nan wanda muke cewa kullun koroma guda hudu suna gudana a cikin aljanna din wallazina kafaru su ko kafirai yatamatta'una wa yakuluna suna cin abinci suna jin daɗi yadda dabbobi suke cin abinci suna jin daɗi suna yin barbara suna jin daɗi yadda dabbobi suke barbara dan jin daɗin duniya ya tamatta wani ya kula kama ta kullan amu kamar dai irin yadda dabbobi suke cin abinci arna ma haka suke cin abinci ba su san Allah da ya kawo su duniya ba ba sa bauta masa yadda dabbobi suke ci a daji su kuma haka suke ci a jujin Allah kafirai a jujin Allah suke ci bayan bayan an muminai sun ci sun rage an je an zubar a juji suke ci a duniya a lahira ko ko kusa da wurin ba za su je ba yurkin lalin amanu wa risaliyar jannatin tajiri misalan wallazina kauri yatamatta'una wa yakuluna za su ji daɗi na kowane irin jin daɗi na duniya wa yakuluna za su ci abinci kama takulan amu kamar yadda dabbobi suke cin abinci amma bambancin su da dabbobi a lahira su dabbobi in an tayi za a ce musu kunu turaban ku je kun rama da junanku ku rama da junanku eh to shikenan ku zama ƙasa magana ta ƙare amma su rega wannaru maswallahum an ajiye musu wuta ita ce wurin dawwamarsu a rannan ne in sun ga haka sai kafiri ya ce ya laita ni kuntu turaba ya laita ni kuntu turaba ina ni ma da dabba ne a mai da ni kasa kamar yadda aka mai da dabbobi kasa
وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم يا رسول الله كي هقولي رانا تنازوا لوكتي ينازوا وكأين ديوا من قرية وتا القرية da yawa muka halakar da alkariyu masu kafirai irin wanda waɗannan suke kafirci din muka halakar da su lokacin halakarwan ya zo ba wanda zai taimake su ya hana su halaka wakayin min ƙaryatin hiya shaddu quwwatan min qaryati kallati akhrajatka ahlaknahu fara nasira lahum da yawa alkaryu manya-manya masu ƙarfi wanda ƙarfinsu ya fi ƙarfin garin nan naka wanda mutanen garin suka fi da kai muka halakar da garin in ana maganan adawa da samudawa ke maganan su da fir'aunawa ke maganan mutanen makka miskinai wanda ba su da iko su da soja fiye da dubu ba su da su nawa suke to mun halakar da su wanda suka fidda kai daga garinka a halaknahum fala nasira lahum bas samu wani wanda zai taimake su ya hana musu ruwan tufana mutanen annabi nuhu kenan ko ya hana iska ta halakar da su mutanen annabi hudu kenan ko ya hana tsawa ta kashe su mutanen annabi salihu kenan ba wanda ya taimake su su ma waɗannan ran da zan kama su ba wanda zai taimake su أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم wannan kurarin da ake musu kenan ana musu kurarin ranan gamo ranan fathu makkata wato bayan shekara biyar nan gaba ko koko shida nan gaba domin akan wannan magana an yi yakin badar ne ake wannan magana an gama an yi yakin uhudu kenan an gama to yanzu abin da aka fuskanta babban nasarar da ta saura ita ce fat ranar da sojoji fiye da dubu goma a cikin wannan azumi sallallahu alaihi wasallam a gaba wani wanda ya motsa a garin kowa ya koma karkashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala nasira lahum ba wanda zai taimake su ya ce musu kada annabi ya mallake su annabi da ya ga dama sai ya yayyanka su tunda Allah ya bashi izinin yin haka da ya ga dama ce yanka musu kuɗi duk su biya tunda an bashi daman izinin haka amma ce ya sallame in zahu fa antum tulaka ku je na sallame ku abin da yake nan a cikin guda guda hudun an bashi dama ya kashe su an bashi dama ya sallame su an ba shi dama yanka musu fansa an ba shi dama mai da su bayi amma ce ku je na sallame ku sallallahu alaihi wasallam amma man kana da bayyati min rabbih kaman zuya lahu su amali wattabau awahum shin mutumin da ya san abin da yake yi Allah tare da littafi ya san akan gaskiya yake wannan ku shi kansa bai san saboda me yake aiki ba sai dai ce mun gaji iyaye da kakan ba za mu yadda a canja mana matsayin mu na iyaye da kakanu ba amma mun kana bayyana min rabbi kaman zuyi la wasu wal yayi daidai da wanda shedan ya zayyana masa mummunan aikin sa yana ganin sa kaman mai kyau ne ahuman zuyi la wasu amalihi farehu hasanan fa inna allaha yudillu man sha wa yahdi man yasha wanda shedan ya kawata masa mummunan aikin sa yana ganin kaman mummunan yake la ilaha illallah ya rike alqur'ani ya rike sha'irul islam ya yi daidai da masu sukan sha'irul islam ba su yi daidai ba ba su daidai ba amma su yi lauso wani amma kana bayyati min rabbihi wanda yake akan hujja yake daga Allah ubangiji shi annabi kenan da jama'arsa kawata musu kyakkyawan mummunan aiki yana nuna musu shine kyakkyawan aiki wa innam la yasudduna an sabili wa yahsibuna annahum muhtadun shedan yana bat yana nuna musu yana yana kare musu hanyar Allah yana raba su da hanyar Allah suna zaton abin da shedan ya nuna musu din nan shine shiriya wato wazun bi hawa musu zuciyarsu مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لبة للشاربين وأنهار وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقط قطع أمعاءهم
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم ubangiji ya yi tafsilin abin da ya bayar a baya dama ya ce su muminai wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki za a shigar da su aljannan nan wanda korama guda hudu suna gudana a cikinta kuma ya ce wanda yake akan hujja gaskiya daga Allah Ubangijinsa akai yake da wanda yake bin shedan da yake kawata masa ayyukan sa yi daidai yace bari muku misalin muku tafsilin abinda nake faɗa wa kullum kullum nake nakan ce muku jannatin tajri min tahti al-anharu ko jannatun tajri min tahti al-anharu to yau zan gaya muku dai al-anharun nan duk qur'ani ba inda aka yi tafsilin waɗannan sai anan masalar jannatin lati wujal muttaqun misalin aljannan nan da Allah yayi wa masu tsoronsa alkawarin shiganta masarajin wajen tafiya an haru tana da ƙorama wato ƙorami guda hudu an haru min ma'in gairi asin akwai magudani na ruwa-ruwa kyakkyawa wanda baya rubewa domin ruwa yakan rube wani lokaci ya yi wari ko saboda tabo ko saboda wasu ganyayyaki ruwa da kyau wanda bai jirkita wa harun min labanin akwai kuma wani magudani na nono madara mai kyau wa anharu min ma'in ghairi asin wa anharu min labanin lam yataghayyar damuhu kuma nonon ma wanda bai jirkita saboda dadewarsa ya jirkita ko ko dandanan sai canja ba irin wannan nonon bane wa anharu min khamrin وانهار من خمر لذة للشاربين da kuma wani magudani na wata giya mai daɗi wa masu sha tun da yanzu lokacin da ake maganar giyan nan ba a sha wa masu sha mai yiwa ne musulun da saba da giya ba ko can lahira ba sa marmarin da ne zaka ce lishari bina wa masu sha da yake ruwa kowa yana sha nono kowa yana sha to ba ce lisharibi na ba amma da yake giya a nan duniya an hana shanta annabi ce mashayin giya a duniya ba zai sha giya a lahira cikin aljanna ba aka ce lisharibi na masu sha min kamrin lazzatin wato giya wata irin giya mai daɗi lisharibi na ga masu sha wanda in an sha ta babu dukan juna ba gwagwarmaya ba da anta juna ba faɗa ba kamar giyar duniya ba lafiya gaurin wala tasim وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من أسل مصفا da kuma wani guda wani magudana na na na, na zuma tacecciya wanda ba totuwa a ciki tacecciyar ruwa tacecciyar ruwan zuma wa rafiya min kulli samarati ko bayan ruwa mai kyau din nan da nono mai kyau din nan da giya mai daɗi din nan da zuma tacecciya din nan akwai itatuwa na kayan marmari iri-iri wanda ba sa kidayuwa a cikin aljanna wa magafiratun min rabbin kuma gafara Allah ya riga ya musu gafara wata irin gafara daga Allah ubangijin su wanda take tare da yarda yanzu wanda ya samu wannan ya yi daidai ka wani wa khalidun finneri ya yi daidai ka wanda aka ajiye masa wuta wa naru maswallahu nan ne wurin da womarsa cikin wuta ya yi daidai kamar wa khalidun finnar shi ko in an shiga wuta Allah ya kiyaye nan ba an ce min ma in ghairi asin ruwa mai daɗi wanda baya baya jirkita ba to su ko wasu kuma an hamiman in kaga sun samu ruwa sai ruwa tafashashe wanda yake kwaye baki ya kwaye da ya leƙa zai sha ruwan ma sai fata goshi ta tsinko saboda zafin ruwan wasu kuma an hamiman a shayar da su a dole su ya tajarra'uhu wala ya kadu yusegu a sa shi dole ya haɗi ruwan mai zafi din wa qatta ma ya yayyanke masa yayyanke masa hanzezansa wasu kuma an hamiman faqatta ma'ahum Allah kiyaye wasu kuma an faqatta ma'ahum ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أف
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وله فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ذلك بأنهم اتبعوا الباطل وأن الذين أ- أه؟
ومنهم من يستمع إليك حتى حتى إذا خرجوا من عندك حتى إذا خرجوا من عندك قال ال- قال ال- قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم والتوابع أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النير وسقوا ماء حميما فقدنا معهم ذلك أنهم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم تو masu shiga wuta din nan su mut- mutane iri biyu ne akwai kafirai wanda kafirci zai kai su- zai kai su wuta na har abada akwai kuma wanda suka sabi Allah in sun je za su fito Allah ya kiyaye mu akwai kuma munafukai su ba za su dawo tare da waɗannan kafirai to su ka su munafukai idan sun shiga an yi wa'azi an yi wa'azi sai- sai an fito ce "Tch, ni ban ji abin da yace ba me yace dazu ne me yace wai wai annabi me yace dazu sai suna tambayar juna me yace ni dazu me yace ne me yace ne dazu to saboda haka ba- ba sa kiyaye abin da annabi yake faɗa saboda zuciyar tana toce tuna an riga an toshe zuciyar tasu آه، ذلك أنه قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا آه، suna gaya wa wanda suke da imani da ilimin addini ma za ƙara anifa me ya annabi ya ce ne da آه، saboda Allah ya riga ya liƙe zuciyarsu wata bau a hawa'ahum sun bi sau zuciyarsu Allah ya liƙe zuciyar ba ta jin abin da annabi ke faɗa
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين آتوا زادهم هدى وآتيهم تقواهم amma fa waɗanda Allah ya shiryar da su wanda suka shiryu Allah ya ƙara musu hudan shiriya Ah, su Allah ya riga ya ƙara musu shiriya wanda wanda suka bi annabi sallallahu alaihi wasallam suka shiriya to Allah ya riga ya ƙara musu shiriya ba kaman waɗannan masu cewa ma za ƙala anifa ulaika da tawalla wala gulwata wawahum ba kaman waɗancan ba bismillah فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها shin da kafurai da munafukai da masu aikin kabaira me suke jira ne kullum ayi wa'azi kullum ayi wa'azi kullum ayi wa'azi ba sa ji me suke jira ne ko suna jiran sai tashin kiyama ya zo ne ya zo cikin fuja ba sanarwa ba zato ba ba tsammani kawai ga tashin ga mutuwa ta zo shikenan za a yi tashin kiyama ba sauran tuba ba sauran wani shiri komai ya kare shi suke jira su har yanzu illa sa'ata wato abinda suke jira kenan tashin duniya ya zo wanda za ta zo baktatan za ta zo cikin fuji'a ne ba sanarwa faƙar ja a shiraɗuwa ga kuma sharuɗanta sun riga sun zo sharuɗan kiyama lokacin da ake wannan magana a shekara dubu kenan da ɗari hudu ba ake wannan magana har da goma sha tun da a- a- a madina ake maganar to ga dai sharuɗa sharaɗi na farko na tashin kiyama zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu ana wasa'ata ka hataini lokacin da Allah ya aiko ni da tashin duniya kaman waɗannan kusa da juna muke to akwai sharuɗa wanda manzon Allah ya bayar da yawa waɗanda da yawansu da yawansu sun faru a ga sunan ana cikinsu saboda haka kowa ya zau- ya zauna da shirinsa cewa za a ɗebe za a ɗebe kunya wajen mata za a ɗebe tausayi wajen mutane mutum zai bi matarsa ya ƙi uwarsa ya ƙi ubansa ah, mulkin samari ah, yawan kasuwanni yawan abubuwa ga dai abubuwan da aka faɗa da yawa sun faru ga sun zo lokacin da za a ƙaryata mai gaskiya a gaskata mai ƙarya a amincewa mai ha'inci a ƙi- a- a- a ƙaryata mai aminci ga su da duk muna muna ana ciki to wani ya shi daɗuwa sharuɗin tashin kiyama da yawa ga su nan sun faru فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم fa anne lahumu idza ja'adum zikrahum yaya za su yi in tashin kiyaman wanda zai zo a cikin fuji'a din in ya zo musu a cikin fuji'a din yaya za su yi su wa'azantu bayan tashin duniya ya zo ina za su samu damar su wa'azantu su aikata aiki mai kyau
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
balla la mutakallahu kuma sai ku والله يعلم متقلبكم ومثواكم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمن والمؤمنات والله لم تقلبكم وسواكم فاعلم يا رسول الله كسني كتبت انه لا اله الا الله babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah shi kadai wastaghfir li zambika ka nema wa zunub ka nema wa zunubin al'umma ka gafara wato ana nufin al'ummarsa mu ne masu zunubi to ya nema mana gafara walau annahu izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasulu lawajadullaha tawwabar rahima da al'umma za ta ɗebi zunubi komai yawan zunubi suka je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka nemi annabi ya nema musu gafara suka tuba wa Allah suka ce annabi ya nema musu gafara shikenan Allah ya musu gafara gaba daya amma anan Allah yana cewa annabi ya rika faɗin la ilaha illallah ya san ya san fa la ilaha illa ya rika faɗin la ilaha illa kuma ya nema ya nemi gafarar zunubinsa da yana da shi ba shi da shi to tun da ba shi da shi an ce ya nemi gafara ya rika faɗin la ilaha illa kai da ni fa to duk masu hana faɗin la ilaha illallah makiya Allah ne makiya annabi ubangiji yana cewa wa manazla mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu duk azzaliman duniya ba azzalimin da yafi wanda ya hana ai zikirin Allah a masallacin Allah wa man azlam mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fi hasmuhu akwai azzalimin da yafi wanda ya hana ai zikirin Allah a masallacin Allah yanzu ku je wani masallaci ku taru kamar ku hamsin ku shiga masallaci ku ce mun zo ne za mu yi zikiri a nan masallaci ku gani in ba kore ku ba in an kore ku to mutanen Allah ne Da in- in ba kore ku an bari kun yi zikirin Allah to mutanen Allah ne in an kore ku hizbu shaitani ne domin masallaci wato ko gini ka bayar kwangila wanda ka ba su kwangilan suka yi ginin suka gama su ne za su sa abin da suke so ko ko wanda ya ba da kuɗi aka yi gini shi zai ba- zai sa abin da yake so wanda ya ba da gini ko wane ne ya ba da kuɗi a gina masa masallaci Allah ba ya ce a gina masallaci zai ba da lada ba zai gina ɗaki da ya gina gidan aljanna ko to ya ce fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu يسبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة a ɗaukaka masallatayya a shiga ciki ai ta zikiri in ji Allah Qur'an ne ke karantawa ko da ke wasu sun yi imani da rabi wasu ba su yi imani da rabi ba fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asali safi da yamma rijalun mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi da da saye da sayarwa baya shagal da su gabarin zikirin Allah cikin masallatai wai qamis salatu ita zakati an yi shige a masallaci manzo Allah ce la raddallahu alayka innama buniyatil masajidu lizikri was sala kai mai cigiya kada Allah ya mayar maka mun gina masallaci don zikiri da sallah ne ba don mai cigiya ba da Allah ya haramta giya ya faɗi dalilin da ya haramta giya ya faɗi abubuwa guda hudu إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والعداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة abin da yasa na hana ku shan giya in kun sha giya shan giya zai ɓatar da hankalinku ku yi ta dukan juna ku yi ta gaba da juna ku yi ta kiyayya da juna hankalinku ya bata ku yi ta dukan juna ku yi ta gaba da juna ku yi ta ƙin juna kuma shan giyan nan zai mantar da ku zikiri zai mantar da ku sallah to inda kowane zikiri sallah ne me yasa aka maimaita wa yasudda ku an zikirillahi wa anis salah shan giya zai hana ku zikiri zai hana ku sallah to fi bu an turba yuzkar fi zutabira biya bil mudu wala rijalun la tulim tijaratun wala bun an zikrillahi wa iqamis salati can ma an ce wato saye da sayarwa baya shagalta gabanin zikiri da sallah inda kowane zikiri sunan sallah ne ai ba za a faɗi zikiri ko a faɗi sallah ba wai wani yana cewa tun da kake kun ta wajen an faɗi Allah Allah a masallacin annabi da Allah me yake wani masallacin annabi lata da uzza wai masallacin annabi ba faɗin Allah Allah to lata da uzza za faɗa bayan Allah ya ce annabi qulillah ka rika faɗin Allah Allah Allah Allah qulillah qul Allah Allah Allah Allah nake ga annabi qulillah thumma zarhum fi khawdin yal'abun to ku dai daga nan za ku san hanyar masu batarwa a fili take hanyar masu shirarwa a fili take duk wanda ya soki zikiri ya ki zikiri to hizbu shaitani ne ko ya ki ko ya so fa alam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika nema zunubinka ka istighfari wastaghfir na kana tawwaban Allah ya umurci annabi istighfari ya tuba don bai da zunubi amma akwai abubuwa wajen guda goma sha shida wanda alkur'ani ya lissafa amfanin istighfari sun kai goma sha shida amma na farko zunubi wanda Allah bai da shi din nan Allah ya ce inna la yuhibbu tawabina Allah yana son masu istighfari masu tuba don Allah cikin duk wanda Allah yake zo wai babba ah to dole kenan ya shugabanci istighfari da tuba Allah ya ce wa tubu ila jami'a ayyuhal mu'minuna dukkan mu'mini ba rage kowa ba ku ta tuba gaba daya an ce mumina ba rage kowa ba waye gaba annabi muhammadu ashe dole kenan ya tuba yi istighfari an ce la'allakum tuflihuna in kun yi za ku zama babban rabo waye samu babban rabo mafi mafi yawa a wurin Allah sai ta hanyar sa ma ke samun kowane rabo Allah ya ce wa man lam yatuffa ulaka muzzalimuna duk wanda ba sa tuban nan azzalimun sun ibin umurnin Allah cewa zalimun zai dace da sunan annabi duk wanda ba tuba azzalimi ne ya bin umarnin Allah wa man lam yatub fa ulaika humu zalimuna wannan sunan yana daidai da sunan annabi dole kenan annabi ya ta istighfari saboda haka abubuwa da Allah ya lissafa na amfani istighfari sun kai goma sha shida to saboda irin waɗannan ne annabi yake istighfari don saboda shine shugaban waɗanda Allah yake so shine shugaban waɗan muminai kuma shi baya kusa da maganar zalunci balle a ce ya yi shi sallallahu alaihi wa sallama to tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurce ya tuba wa Allah ya tafa la ilaha illallah don wani ya ce kar ka faɗa kai sai ka bi nasa wai in ka faɗa ba wai a karauki tasba kana kwas kwas kana istighfari kana ba Allah barai wai kuma hanci kake ba Allah bayan baka yi wallahi baka ce zaka istighfari to Allah ya ke mu hizbu shaytani ina mai karban wajewa ka zo ka shiga hizbul rahmani ina wani to ɗariƙa tijjani shiga ba a fita ba haɗawa da wata ɗariƙa ba ziyarar wasu walisun da cikin ɗariƙa za a kula da sallah yi ta cikin jama'a za a girma iyaye za a jami'in wazifa za a jami'in zikirin juma'a kuma ba a shanta ba za ku iya na ba ka ɗariƙa shi tijjani ka je ka karɓa na ba ka ɗariƙa shi ku tambaya a gaya muku yadda ake muna son mutane su yafe mana in sun ji muna kare kanmu akan abubuwan da ake mana tun da ake tafsiri a Najeriya ba a taɓa yin tafsirin da aka kafurta can ɗariƙa irin bana ba tun da ake a Najeriya saboda haka in an ji muna kare kanmu don Allah ya yafe mana ba a taɓa yin tafsirai da suka kafirta ɗan Najeriya musulmi duk wanda ya ce Allah yana ko ina kafiri ne in ji su duk wanda ya ɗariƙa kafiri ne in ji su duk wanda ya tarbiya kafiri ne gara arne da shi gara bai hudu shi ba a taɓa yin tafsirai an kafirta mu irin bana ba ko da yake wani za a yi a faɗo kan mu wani za a faɗo kan masu demokaradiyya wani za a faɗo akan wanda ba su yi zala ba ba mu kaɗai ba amma ba a taɓa yin tafsiri an kafirta mu kaman bana ba to in an ji muna muna kare kanmu don Allah ya yafe mana duk wanda ya ga kashi a jikin zan bai sa hannunsa ya wanke wa zai wanke masa sai ka bari don kar hannunka ya taba kashi an zuba maka kashi a jikinka to sai ka ce ba ka son ka taba kashi kar ka sa hannunka ya za ka yi da kashin da aka zuba maka ba taba yin tafsirai irin na bana bana zagin na kafirta musulmi musamman dan dariƙa musamman masu masu masu demokradiyya to in an ji mu muna kare kan ba ruwanmu da maganar tsakanin su demokradiya can tsakanin su kristoci can mu dai namu muke kare kuma duk wanda bai kulle wai banda dan izala ba mu shiga aljanna haka suka ce banda dan izala ba mu shiga aljanna to ina mai karɓar wazifa riga tijani an shiga ba a fita shi ne ko an shiga ba a fita ba hara da wata riga ba a fita da shi da shi za kula da sallah za ki iya za ki mu zai duk zikiri ma ba a shanta ba za ka iya na ba ka yin shi wastaghfir li dhanbika ya rasulullah ka nema wa zunubin ka gafara baka da shi dama walil mu'minina wal mu'minati ka nema mu'minai ka nema mu'minai gafara ka nema mu'minai maza gafara ka nema mu'minai mata gafara shi ne ba wasu fili zambika din saboda mumunai kayansa ne mune maza kayansa ne mune mata kayansa ne yi nema musu gabara wallahu shi Allah ya alamu shi ya san mutakallabakum wa masawakum shi ya san jujjuyawan ku na zaman duniya shi ya san kuma koman ku lahira masu ran tajdidi an jaddada muku wanda yake so ya karbi dariƙa kuma ko ina yake ya yi kokari ya shiga hizbun rahmani kar ya shiga hizbun shaitani istawa zalimu shaitanu fa sai zikra laula ka hizbun shaitani ala inna hizbun shaitani khasirun kowa ya ji wannan sharadi in an shiga ba a fita ba hadawa da wata dariƙa ba ziyaran wani wali sai wanda cikin dariƙa za a kula da sallah ita cikin jama'a za a girma iyaye za a jami'in waziwa jami'in zikirin juwa ya koyan wa ba shanta ba duk wanda ya kai wannan sharadi duk inda yake na bashi dariƙa shi tijani ya tambayi muqaddami ya koya masa yadda ake Allah ya mana gafara albarka annabi sallallahu alaihi wasallam albarka la ilaha illallah Allah ya mana gafara albarka istighfar Allah ya mana gafara albarka annabi Allah ya mana gafara Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu da Allah saka shi wannan Allah ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah kwanta da dukkan fitinu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun mu da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ke sharrin duniya da lahira albarka din sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على السلام عليكم